nasiru salihu gwandu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشاه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هداه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan gida sauran ahalus sunna na wannan gari na wannan babban birni na Kano da sauran al'umma musulmi da suka zo daga ko'ina ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka yau rana ce ta farin ciki rana ce ta murna ina jin wa'azin malam muhammadu kabiru gombe yakan ce in ya tsaya a bakin mimbari ya dubi taron jama'a sai ce kai wannan taro ko dai akwai yan aljanu aljanun yan izala to taron yau yayi kama da haka in ka ce ba aljani ko aljanu ba sa wannan wuri yanzu duk wanda yake kusa da kai ka san daga ina yake a'a ban ce ka dubi na kusa da kai ba ina addu'a aljarin musulmi ma da suka zo sauraron wa'azi Allah ya sanya musu albarka don manzon Allah ai ya tsaya ya karanta alkur'ani aljanu suka kewaye shi kuma suka saurari karatun alkur'ani cikinsu aka samu masu imani bayan da suka imani suka zamanto masu wa'azi har ma suka koma wurin mutanen suna wa'azi suna cewa mutanensu ya qaumana يا قومنا إنا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى
na'am مصدقا لما بين يديه ya ya يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم suka ce ya qaumana har yanzu يا قومنا أجيبوا داعي الله sannan وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم sannan ويجركم من عذاب أليم sannan suka ce musu me ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض sannan وليس له من دونه أولياء ya ya makoma أولئك في ضلال مبين
saboda haka aljanna sun yi wa'azi bayan sun saurari alqur'ani sai suka koma sun yi imani manzon Allah bai sani ba sai da Allah ya ce mishi uluhiya ilayya annahu istama'a nafarun قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
ya ya يهدي إلى الرشد فآمنا به sun musulunta ولن نشرك بربنا أحدا
sannan وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا to sai ولدا kenan aljanu da suka koma suka ce ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa ya ku mutanen mu lalle mun saurari wani irin littafi da aka saukar bayan annabi musa kuma wannan littafi yana shiryarwa ma'ana wannan littafi ne mai shir- mai shiryarwa duk wanda ya ji shi ya samu shirya don haka mun yi imani da shi mun yarda da shi kenan suna gaya wa mutanen a sai kenan idan aljanu za su saurari alkur'ani su zamanto wakilai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su koma su yi wa mutanen su wa'azi to ya kamata mu ma da muke sauraron wannan wa'azi mu zama wakilan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace ballighu anni wala da ka zo wa'azin kano mai kaji me ka saurara to ɗauka ka je ka yi wa'azi ka zamanto wakilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina wakilanmu na majalisar dattawa na Najeriya ina wakilanmu na majalisar wakilai na Najeriya alhamdulillah honorable Abdurrahman Kawu Sumaila yana tare da mu a nan mai ba wa shugaban ƙasa shawara akan harkar majalisa wannan kungiya ta jama'atu izaratul bidiya wa iqamatus sunna ta yi sauraro da kyau akwai bil da aka sa a gaba na majalisar senate da ake magana akan daidaita gado tsakanin namiji da mace a ba su kaso iri ɗaya wanda an yi muhawara na ɗaya an yi na biyu a majalisa honorable kawo sumaila kana ba shugaban ƙasa shawara akan harkar majalisa ta wakilai amma na san kana da alaka mai kyau da majalisar dattawa cikin majalisar dattawa akwai dattawa musulmai mutanen kirki irin su yariman bakura Allahu Akbar.
irin su sanata dan juma goji irin su sanata adamu aleru irin su sanata abu ibrahim irin su sanatoci daban-daban da suke wannan majalisa har shugaban majalisa a matsayinsu na musulmai me suke yi akan wannan bil muna kira gare su su tsaya su tabbatar da cewa an tsare martaba na alkur'ani taɓa hukuncin Allah hatsari ne babba halin da muke ciki mu gode wa Allah mun fita daga wani hali na kashe-kashe na zub da jini na tashin hankali ‘ya'ya ba san inda iyayensu suke ba iyaye ba san inda ‘ya'yansu suke ba mazaje ba san inda matan suke ba wani masarauta ma sun watse sarki ya yi gabar fadawa sun yi yamma shekara ɗaya da rabi da suka wuce haka muka yi ta fama haka ne ko ba haka ba masallatan mu aka dinga jefa mana bom bom har nan birnin Kano an jefo bom ba mai Allah kadai san musulmi suka kaskantar da kai suka ringa roƙon Allah Allah ka yaye mana wannan fitina Allah ka yaye mana wannan fitina Allah ya yaye ya kwace mulki a hannun gwamnatin da ta gabata lokacin da ta yi ƙarfi ta ga babu wanda ya kai ta lokacin da janaral muhammadu buhari bai yi tsammanin zai samu ba ya nema so ɗaya ya nema so biyu ya nema so uku har ya ɗebe tsammani ya yi giving up sai allah ya ce mishi lokaci ya yi da ƙasƙantar da kai da roƙon allah mutanen wannan ƙasa allah ya kawo muhammadu buhari ya zamanto shugaban wannan ƙasa shugaban ƙasan wancan lokaci da kansa ya yi saranda ya miƙa wuya saboda Allah ya tilasta shi dole ne haka ya kamata mu gode wa Allah kan wannan to lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo sai Allah don ya nuna mana cewa shi ke mallakan mulkin shine malikan mulki tuti mulka man tasha yayi abin da ya ga dama sai ya kawo mana saukin wannan kashe-kashe ya kawo mana zaman lafiya kowa na iya kwanciya a gidansa lafiya amma kuma sai ya karya tattalin arziki don Allah ya jarabe mu ya gane shi za mu ɗauka Muhammadu Buhari ne zai warware mana matsala ko Allah da abin ya samu mutanen Makka suka shiga yunwa da talauci sai Allah ya ce in kuna son a gyara muku tattalin arzikinku in kuna son zaman lafiya ya dawo in kuna son albarka ya samu a ƙasa falyabudu فليعبدوا رب هذا البيت يا يا الذي أطعمهم من جوع سنة وآمنهم من خوف Allah ya ce falyabudu rabb hadha albayt mutanen makka ku bauta wa ubangijin wannan daki dakin kaba daki mai daraja daki na farko inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi إن أول بيت bi bakkata mubarak وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ya yake فيه آيات بينات مقام إبراهيم wa man dakalahu ba ومن دخله كان آمنا walillahi ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
wa man kafara ومن كفر فإن الله غني عن العالمين السبيل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين lalle farkon ɗaki da Allah ya sa a bayan ƙasa ɗakin da za a yi bautan Allah ba bautan ɗakin ba ɗakin na makka to wannan ɗaki ba ɗakin ake bauta ba ubangijin ɗakin in kuna son zaman lafiya kar ku yi wa Allah shirka falyabudu rabb hadal bait ku bau- ku bauta wa ubangijin wannan ɗaki allazi at'amahum da kuwa shigan yunwa talauci ya same ku kuka samu halin da kuka samu kanku a ciki sai Allah ya ciyar da ku ya azurta ku da addu'an annabi Ibrahim kuka zamanto kun samu abinci wadatacce bayan samun abinci kuna bukatan zaman lafiya wa amanahum khawf tsoron da kuke ji sai Allah ya kawo muku aminci ga food and security ga zaman lafiya ga tsaro me sanadinsa bautan Allah shi kadai neman yardan Allah to ya ku ɗan majalisa ga halin da muke ciki tattalin arzikinmu ya karye yanzu muka tsallako daga kashe-kashe da zub da jini da tashin hankali ga musifu iri-iri mun tsallako muna nan kuma tattalin arziki ya karye muna kaskantar da kai muna roƙon Allah Allah ya ɗaura mana wannan tattalin arziki shugaban ƙasa ya yi abin da yake iya yi a matsayin shi na ɗan adam shugaba don ya samar da sauƙi sauran al'amari a mai da shi zuwa ga Allah ana tuba ana istighfari Allah zai gyara yanzu kuma ku ce a daidaita gado tsakanin namiji da mace a ba su daidai anya ba tsokanan Allah cikin wannan Allah ne fa ya ce yusikumullahu fi auladikum يوصيكم الله في أولادكم sai Allah ya rabo ya yace للذكر مثل حظ
bayanan ana rama الأنثيين Allah yana muku wasiya cikin sha'anin ƴaƴanku kenan lokacin jahiliya ƴaƴa mata ba sa ma gado in mutum ya mutu babban ɗa sai ya gada komai har da sauran matan ubansa ya gada gaba ɗaya yana kwanciya da su irin yadda ubansa ke kwanciya da su banda uwarsa kawai sai da Allah ya ce a'a don ya gyara mana muguwar al'ada ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min ولا النساء إلا ما قد تنكحوا سلف.
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف na'am إنه كان فاحشة ومقتا
سنة.
وساء سبيلا
Allah madaukakin sarki ya ce kar ku auri matan nan da iyayenku suka aura sai abin da ya wuce lokacin jahiliya auren matan baba innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila alfasha ne abin zargi ne mummunan hanya ne to mace ba ta da wannan yanci a wancan lokaci sai Allah ya ce to yanzu a ba ta yancin ta yi gado amma ta gaji kashi ɗaya namiji ya samu rabo biyu wa yake ai haka Allah.
to kai kace yanzu a daidaita saboda wata mata ta ce a ƙasansu ba a ba mata gado yanzu a Najeriya akwai wani sashi na ƙasar nan da har yanzu irin lokacin jahiliya abin da ake yi irin shi ake har yanzu a ƙasar mu jihar Adamawa muna da kabila da ake kiran su Fatama a kabilan Fatama har yau idan mutum ya mutu kawunsa shi zai gaji dukiyan gaba ɗaya kawu dukiyan gaba ɗaya 'ya'yan ba su da komai kawu ne zai gado to wai wata mata ta ce ai yanzu abin da ke faruwa a ƙasar nan akwai wani yanki da ainihin wato gabaki ɗaya mata ba a ba su gadon komai saboda haka a matsayinta na mace take so a taimaka a shigar da shi cikin dokoki a ba mace daman ta yi gado shine abin da take so ta ringa lobin a cikin majalisa har suka ce a'a to amma akwai dokar addinin musulunci ta ce a'a mun san da dokar addinin musulunci amma a yi doka cewa lalle mace na da ikon ta yi gado waɗansu daga cikin 'yan majalisa sun so ganewa har sun karkata sun yadda eh to abin da take nema a yi mata hatsarin a nan in an ce haka ne nan gaba aka yi wannan dokan cewa an yadda mace ta yi gado ba a kula da dokan Allah ba wani na iya ba da reference cewa ai dokan ƙasa ya ce mace tana da iko ta yi gado kuma a ƙa'idan Najeriya dokan ƙasar Najeriya na sama da kowane doka ko da dokan Alƙur'ani ya kamata yan majalisa ku gane wannan saboda haka idan aka ɗauko aka ce to an yi doka mace na da daman ta yi gado to kenan dokan Qur'ani da yace mace ta gaji kashi ɗaya namiji gaji kashi biyu dokan najeriya ya zama shine spiriyo akan dokan alkur'ani ku gane wannan don haka sakamakon wannan muke kira gare ku ya ku yan majalisa ku yi la'akari da wannan kar ku bari a yi wannan ballantana allah ya yi fushi da mu halin da muke cikin na matsi kuma a ƙara matsa mu allah mun duba yan majalisa mu kar ku zama to sanadiyan haka gashi ana fama da masu zagin sahabban annabi a bayan ƙasa waliyan Allah ana zagin su ana cin zarafinsu masifan da zai sauko Allah kaɗai ya sani mu dai ba ma ciki muna addu'a Allah ka tsare mu gaba da zagin sahabban manzon Allah Allah ya saka wa Sheikh Muhammad Kabir Gombe da alkhairi yayi bayanin da ya kamata a ce yayi kuma na san in kunne ya ji gangan jiki ya tsira kuma muna tattaunawa yanzu kafin in taso waɗansu lauyoyi manya-manya cikin lauyoyin Najeriya suka ce dangane da abin da suka ji ake wannan bayani sun ba da kansu duk inda za a nema wa wannan ƙungiya haƙƙi na sharri da aka mata su za a yi shari'ar daga na har Supreme Court. Sun ce suna da sauran 'yan uwa san-san da ya kamata a hada da su don in aka bar wannan gobe ba a san menene zai faru ba ƙungiyar izara za ta yi shawara da mashawartanta a ganin ya kamata a yi don nema muku haƙƙi ba haƙƙin balalau ba haƙƙin ƙungiya da aka ce an ce kun haɗa kai za a je a yaƙi 'yan shi'a alhalin ƙarya ne an ce kuma kun haɗa kai bayan an gama da su za a yaƙi kiristoci alhalin ƙarya ne wanda ya wannan ya kamata kalubalce shi ko bai kamata ba don gobe kar ya kara da wayansu lauyoyi ina zaune nan suka rika turowa suna miƙo katunan su don Allah har jikin su bari yake ina koyi hakuri koyi hakuri koyi hakuri saboda haka ɗan uwa musulmai fatan mu shine da nasihar mu ya kamata mu ji tsoron Allah nasihar da zan mana na ƙarshe ɗan uwa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya yi mana togaciya kun ga wannan social media abubuwa da yake faruwa mutum yana zaune kawai sai ya kiro labari sai ya saki to ku ji tsoron Allah a daina kirkiro labari ta hanyar kirkiro labari sai ya zamanto ya haifar da tashin hankali da kashe-kashe wani mutum Allah ya cikin shek abubakar mamun mutum Allah yau malar rahama na faɗa na ce Allah ya cikin malar yau sama da shekara ashirin da biyar da mutuwan malar amma wannan dattijo bai daina magana a kai ya yi da shi a matsayin sa'o'insa ya yi da wanda suke gaba da mu mu yau ma ƴaƴansa da jikokinmu da muke alhalin su malam ɗin nan sun wuce ayyukansu ya gabata a majalisar manzon Allah tsira da amincin Allah su bata a gare su ikrima dan Abu Jahal kowa ya san matsayin Abu Jahal matsayin shi na abokin gaban manzon Allah amma annabi ya hana a zage shi don a kar a cutar da ɗansa sahabi na manzon Allah kada ku rika zagin matattu don za ku cutar da rayayyu menene amfanin haka Sheikh Abubakar Mahmud bin Allah ya kansa da rahama ya ba da wani kissa cewa wani bawan Allah ya zo zai sai da bawansa bawan nan nashi mai kokari ne mai aikin gida ne da ya kawo shi kasuwa wurin sayarwa saboda a musulunci ana so in zaka sai da hajar ka ka bayyana illansa yadda mai saye in ya gani yana so haka ya rage nashi sai mai saye da bawa sai ke bawa na komai zai maka amma illansa ɗaya yana da tsaye gumi yana ɗaukan maganan wannan ya kai wurin wannan me sai yace a in dai zai min aiki yadda ya kamata ai ba komai in sai gumi ne ina so sai ya saye shi sai ya kai shi gida yana kai shi gida ya sa shi a gida yana hidima a gidan yana aikin da ya kamata bayan kwana biyu ya saba da uwar gida sai lallabo ya zo kusa da ita ya ce hajiya kunnen ki nawa ta ce biyu ta ce ƙara ɗaya ki sha labari yanzu take-taken mai gida da yake yi je zai ƙara miki kishiya kishiya kishiya hankalin ce tashi sai bawan nan mai tsaye gumi mai ɗaukan magana ya kai sai ce kwantar da hankalinki ina da mafita akwai wani malami da zan kai ki zai baki taimakon da mai gida ba zai iya yi miki kishiya ba uwar gida kuma dama ba ta son aiki shi ta ce to sai aka kai ta wurin wanda zai ba ta taimako irin bokaye sai bokaye ce za mu baki magani amma yana da wahala sai an hada da gashin haɓa na mai gida a ɗan yanko gashin gemu su ɗanɗani a kawo ta ce a wannan akwai wahala ta to shikenan za a miki kishiya tace to amma ba komai zan samu zan bari sai in na koma gida yana gengedi baccin kailula sai in yanko gemun sa kada wannan dan tsegumin dan gida sai ya dawo ya samu mai gida ya ce mai gida kunnen ka nawa ya ce biyu ce kare ɗaya ka sha labari yanzu uwar gida ta haɗa baki da wani yana so ya aure ta amma an ce auren ba zai yi ba sai an kashe ta kuma ni ba zan ci amanan ta ba yanzu an shirya in kana bacci za ta zo ta yanka ta alhalin me za ta yi za ta yanki gemu don ta kai a mata maganin kar a mata kishi sai dai ne wata wuka mai ƙarfi mai kaifi ce kya iya yanke gemun da wannan mai gida sai kar kuma ka ɗauka ƙarya na ma je ka yi kaman kana bacci ka gani mai gida yanzu ya taso kaman mu ganshi a cikin zuciyarmu kuna kallon shi ko ya zo sai ya rufe ido kaman yana bacci sai ta ɗauko wuka tana zuwa ciryan ciryan ta ɗauko wuka za ta yanki gashin gemu don ta kai a yi mata maganin hana yin kishiya sai mai gida ya farka ya ce Allah ya kama ki dama an ce za ki kashe ni sai ya ɗauki wukan ya karɓa shi sai ya caka mata ya kashe inna lillahi wa yana kashe ta wannan ne tsegumin sai ya tashi sai ya ruga da gudu sai ya je gidan iyayenta yana kuka ya ce ku zo ku taimake ni mai gidana ya kashe matansa an ba shi sirri in ya kashe ta za a yi miki magani mai kuɗi don haka ya kashe ta suna zuwa su ma ba bincike da gudu suka zo suka samu mai gida suka far mishi suka kashe shi daga nan wannan mai tsegumin ya tashi sai ya ruga gidan yan uwan mai gida ya ce ga ‘yan uwan matan mai gida sun zo sun kashe mai gida ban san dalili ba sai aka taso mutane ‘yan uwan mai gida suka zo suka haɗu da ‘yan uwan uwar gida aka kama yaƙi kankace kobo ƙasa ya kama yaƙi saboda wa tsegumi mai tsegumi mai tsegumi abinda ‘yan shi'a kenan suka shirya suke so su yi mana tsakanin ahadu sunna da sufaye a wannan ƙasa amma alhamdulillah asirin su ya tono إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كما علم madaukakin sarki ya ce waɗannan masu irin wannan hali maƙaryata ne miyagu ne kuma da hankali da su don haka kada ku riga ɗaukan maganganun kuna yawo da shi inna allaha la yahdi man huwa musrifun إن الله لا يهدي من هو مسرف kuma innal ladhina كذاب yarmuna al-musanat al-ghafilat إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات ال- al-mu'minat إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة sannan ولهم عذاب kuma عظيم wallazina yarmuna al-musanat thumma lam والذين yatubu يرمون المحصنات ثم ثم لم يأتوا.
لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة Mhm.
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
ya suke وأولئك هم الفاتقون wallazina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma والذين kasabu يؤذون المؤمنين والمؤمن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا faqad فقد ihtamalu احتملوا بهتانا وإثما مبينا saboda haka suna nan sun shirya makirce-makirce don su sanya faɗa da gaba da ƙiyayya tsakanin ahalus sunna kai yan shi'a kun ji kunya har yanzu dai waɗannan yan ɗariƙun ba ka jin wani ya fito a bakinsa ya la'anci aisha matan manzon Allah. ba su fitowa su la'anci sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina usman to a sai har yanzu burin ku bai biya ba don haka muna ƙara gaya wa duniya cewa mu dai ahadu sunna mu dai ahadu sunna muna girmama duk mutumin da yake girmama sahabban manzon Allah shi yasa malamai sun ittifaki bayan da Allah ya wanke Aisha matan manzon Allah duk wanda ya sake mata kazafi ko ya zage ta ko ya ci mutuncinta ya ƙaryata alqur'ani duk wanda ko ya zagi sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kenan ya ƙaryata faɗin alkur'ani Allah ya yarda da su والسابقون wasabiquna الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان na'am رضي الله عنهم ورضوا عنه Mm.
وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
na'am
رضي الله عنهم ورضوا عنه مم.
ذلك الفوز العظيم wa'annan sahabbai Allah ya riga ya yarda da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه sabon nan da suka riga wurin imani mutanen makka su ne muhajirun da mutanen madina su ne ansar da waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah ya yarda da su sun yi da Allah kai kuma ka ce Allah ya tsine musu kai da Allah wane ne mai gaskiya Allah ne mai gaskiya saboda haka ya ku ƴan uwa ahlu sunna duk mutumin da ya samu wani labari ina kira gare ku azu malam muhammadu kabir gombe ya karanta mana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا na'am أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ina kira gare ku kowa ya samu wani labari a hansin ɗinsa kafin ya tura wa wani musamman labari mai girma mai tada hankali to ya yi bincike abin bakin ciki abin bakin ciki ya zamanto ahalus sunna wai har yana murna yana farin ciki shi ke turawa an mana kazafi Ah, to idan wancan labari na mata ta ce ita ‘yar izala ce, shin kuna tsammanin ‘yar izala za ta yi wannan magana? Amma kuma sai aka samu ‘yan izalan ke turawa, kuma ke bayyana cewa haka ne amma ba ‘yan izalan mu ba izala mara rijista ko? izala dai mai rijista ba za ta yi wannan ba insha Allah izalar da ke bin alkur'ani da sunna ba son zuciya ba wannan to su ma Allah shirye da su amin saboda haka ya kuɗin uwa kowane irin labari in mutum ya samu ya yi ƙoƙari ya yi bincike in ya yi bincike sannan ya san matakin da zai ɗauka saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana mu ɗaukan maganan ƙarya muna yaɗa social media ɗinmu ina ƙara jan hankalinmu duk labarin da za ku buga ku buga labari na alkhairi sai kun tantance labari kafin a saki ina addu'a Allah ya muku albarka da ƙoƙari da kuke yi wurin ganin cewa kun ba wa sunna kariya kuma ina ƙara tabbatarwa jami'an tsaro na wannan ƙasa cewa wannan ƙungiya ƙungiya ce ta zaman lafiya kuma duk abin da zai taimaka wa wannan ƙasa wurin zaman lafiya muna tare da abin da zai taimaki wannan ƙasa kuma duk wanda kaga yake la'antan ƙasar saudi arabiya ko yake ce ƙasar saudi arabiya ke tattalin 'yan ta'adda wanda ke wannan to lalle kuwa kamar yana suka ne ga ainihin wato sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ƙasa ce mai albarka ƙasa ce mai ƙoƙarin kare sunna in kaga mutum na sukanta ba mu ce ba sa laifi ba shugabanni suna iya laifi suna iya yin daidai amma abin da muka sani na addini gwargwadon hali manzon Allah ya ce bid'a da kuma ainihin wato shedanci da dujal zai gama yawo duk duniya amma banda makka da madina kuma Allah ya alƙawarin tsare alƙur'ani da sunna na gaskiya a wannan ƙasa kuma hidiman da waɗannan shugabanni na Saudiya suke yi sai dai mu ƙara musu addu'a Allah ya ƙara musu albarka ba ma tuhuma su da ta'addanci ba ma tuhuma su da goyo bayan ta'addanci wanda ke tuhuma su da irin wannan wata hasada ce kawai ta kullu a zuciyarsa Allah ya sauke mishi don haka ya kuɗi kuma musulmai ina ƙara muku addu'a Allah ya ƙara mana albarka baki ɗaya saboda lokaci kuma dare muna fatan gobe ya zama to an zo an ci gaba da wa'azi shugaban majalisar malamai dr ibrahim jalo jalin goyina nan bai ce komai ba ya kamata gobe in allah ya da mataimakin shugaba sheikh taliyawa yana nan sannan kuma akwai su dr alasan sa'id suna nan sheikh yakubu musa suna nan doktocinmu ga sunan suna nan shi kansa shugaban kungiya ta nan jihar kano yana nan da sauran yan uwa da kowa na da abin da ya kamata a ce ya isar ina ƙara kira ku zamanto ambasada wakilai na yaɗa zaman lafiya kowa ya koma da alkhairin da ya samu daga nan kuma ba mu yadda wani ya ɗau doka a hannunsa ba ko cin mutunci ko walakanci ko wani abu ga kowa amma hanyar da ya kamata mu bi don mu ga cewa an karɓo wannan ƙungiya hakinta za mu bi muna fatan Allah ya taimaka Allah ya sanya albarka Allah shi mana jagora subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh